أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadus salihin za mu tashi a farkon babi babi na 264 to babun na hay'anin tajassusi وتسمعي لكلام من يكره استماعه wannan babu zai magana akan hani da musulunci ya yi kada a ringa leƙen asiri tajassus shine leƙen asiri wata sammu kada a ringa laɓewa ana jin maganan mutane a laɓe ana jin maganan mutane maganar da ba sa son aji maganar da ba sa son a ci hasali musulunci bai yadda ka ji maganar da ba a son ka ji ba inda ba a son ka ji to musulunci ma bai yadda ka ji ba da haka ji hanyar da za a yi karka ji musulunci ya ɗora ma kai ma ka ji karka ji aka samu kuskure ka samu kanka a inda ba laɗewa ka yi ba amma kuma za ka ji maganar kuma maganar ka san ba ka san ba a san ka ji to haƙƙi ne a kanka a matsayinka na musulmi ka labbahar da su ka faɗakar da su masu sirrin cewa fa akwai wani mutum a nan akwai wani mutum a nan waje ne aka ɗauka ba kowa a shekana nan wani ya ja wani ce malam zuma da mugana na kaga sun zo sun laɗe a wani waje to haƙi ne ka ce salamu alaikum sannun ku da zuwa yawwa za ka ga sun yi sun canja waje ko su canja topic yawwa to haka ake son kai karkace shi kenan Allah ya kama su na nufin kai shiru to ka ji haram musulunci ya hana ƙala lahu ta'ala wala ta jassasu Allah maɗaukacin sarki ya ce kada ku yi leƙen asiri to shin kowa da kowa ne ba zai yi leƙen asiri ba har gwamnati a'a gwamnati za ta yi leƙen asiri an gane akwai jami'an tsaro na farin kaya da bakin kaya da jan kaya da na duka duk wannan aikin da suke yi inda suka tsaya suka aiki don Allah halada za su samu an gane su ba sa cikin wanda aka ce falata jassasu su aiki ne aka sa su don me don a samu al'umma ta zauna lafiya don a ga a cire bara gurbi a cikin al'umma shi yasa duk aikin da ɗan adam yake yi aikin ɗan sanda ne aikin soja ne aikin immigration ne custom ne inda ya yi don allah zai samu lada iya tsare dokan allah idan bai cuci kowa ba idan bai yi amma aikin da aka sa shi dama haka ake yi yanzu jami'in tsaro mai farin kaya dama ai aikinsa ne ya laɓe ko na ya ji wanda yake barna don a kama shi to shi ba ya ce kai ya ce ya ji hadisi cewa an ce fala ta janta sosu na ya ce shi kenan ba zai aikinsa ba a shi aiki ne aka ɗora masa akwai wasu ayyuka da misali 'yan sanda suke a tsarin shari'ar musulunci ma daidai ne kullum na kan faɗa shine redin redin ake kiran shi ko misali a zo masallacin nan duk a tattara mu Allah ya kiyaye oh na yi ba masallaci to gadin ma ba gadin ba ba nan ba misali ne nake kawai da nufin akwai wasu masu laifi a ciki wanda ba a gane su ba na in ba an tattara ba ba za a iya fitar da su ba to kaga mu da aka kama mu misali Allah kiyaye mu ba zai so ba ina nuhu kuma ba an yi don mu ba ne amma sai mu yi haƙuri mu taimaka yawa don a fitar da waɗancan kuma kamata ya yi idan waɗanda aka ba su wannan aiki suka yi idan suka je suka gama da laifi sai a ce ka yi haƙuri na nuhu na nan kuma kamata ku taimaka na nuhu don lokaci sai an yi hakan in ba haka ba sai masu laifin su gudu na su bar marasa laifin wanda kuma barna ce a cikin al'umma Allah madaukakin sarki ya ce wala ta jinsa su kada ku yi leƙen asiri shine mutum ya ringa bin diddige na dan uwan shi yana ganin me yake yi wani fa an mu ɗaya da shi misali a zonfa miki amma kullum muka tashi a masallaci sai daga ya haura zon six ya yi can bari misali nake yi bari sai na bi shi na ga ina yake zuwa wannan haramun ne na nuhu haramun ne ka kai naka ba wani dalili ba ruwanka ina yake zuwa idan ya dame ka kace wai ina kake zuwa ne na eh misali ya ga dama ya gaya ma ya ga dama ya ki gaya ma shi nan da aka wala ta jassasu وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما كسبوا فقد اهتملوا بهتانا واثما مبينا على مدوكتين سركي يتي ودندا suke cutar da muminai maza suke cutar da mummunai mata ba tare da wani laifi da suka yi ba har kawai don zalunci Allah ce hakika waɗannan sun zo da kiran ƙarya sa'annan sun zo da zunubi wanda yake za su samu zunubi wanda yake a bayyane zunubi mai girma Allah ya kiyaye domin aiki ne na ƙarya don sun musu shari aiki ne kuma na zunubi da za su samu don sun yi zalunci وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تجسسوا ولا آه ولا تحسسوا نفركم كيركم ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحكره أتقوى ها هنا أتقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحكر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وفي رواية ولا تحاسدوا ولا تباغدوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغدوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخاري أكثرها an samu hadisi daga abi huraira yadda Allah su ƙara tabbata a gare shi sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na hane ku da zato na hane ku da yi wa mutane zato ina zaton wane kaza yake yi musamman zato mara kyau zato ya ce ba mummuna ce zato musulunci ya ce yadda ka ji iyaku wazzan wancan mummunan zato yana zuwa da su uzzan wannan zato ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na hane ku da zato shi ne mutum ya ta zace zace abinda bai bayyana maka ba ka ringa zaton wane ba in kana ganin wane zaton yayi kaza yayi zato duk zato mafi yawan zato na mafi yawan zato zaka tarar da kuskure ne dan mutum bai san gaibu ba to ba a san mutum yayi ya fito ta nan ya fito ta nan ba a gaice ka ba a gaice kau kai harkar ka na ina nufin ina ya je ba ruwanka shine ma'anar abu wani ka tsaya kana tunanin ina ya je ko zai ya shiga gitan gidan ne na ko ya yi a'a shine gaba ɗaya mutum in ya cire shi a rayuwarsa sai ya huta ba ruwansa tunda ba a aiko ka kiwon kowa ba na ba wanda Allah ya dora ma kiwonsa kaga ba ruwanka eh domin shi wannan zaton shine idan mutum ya mara sai ya juye sai ya zama hasada eh na ga mutum ya samu kuɗi abokina to ina wannan me yayi ne misali eh wani business ya yi ina zaton har a ringa samu wani wani sun sai da kaza ne na wani sun yi kaza ne to wannan abun ƙarshe sai ya ƙare da hasada in ka gama ji kuma sai ka ga kai wataƙila da ka sani da ka ɓata abu kaga an dawo an dawo amma da ba ruwanka shi kenan ba ruwanka Allah ke azabta mutane kowa Allah ya bashi na rabansa sai kai ka huta ka huta a wajen Allah maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce na hane ku da zato saboda shi zato shine mafi ƙaryan zance mafi ƙaryan zance wato shine zato saboda babu gaskiya a ciki hatta labari idan aka zo aka gaya maka ai musulunci ya gaya mana me za ka yi cewa ya lazina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyan ya ku waɗanda kuma imani idan wani fasiki ya zo muku da labari wane an kama wane ya yi fata ɗazu a angonmu labari ko to musulunci ya ce fatabayyan kada ku yadda in har akwai kana buƙatan sai ka yadda ko ka masa hukunci lallewa na barawa to fa ta bayyana a ina aka kama shi me yasa ta na dawa dawa suka kama shi wani police station aka kai shi na duka fata bayyano ku tabbatar don kar ma ka ji anguwa a ce a nan kuwa sata jiya a nan a ce kai ba dai an gollon a ranar kai kayi ta dawa cewa wani ya yi sata a zarsis jiya an kama shi in ka zo zarsis jiya a ce gaba ɗaya ma labarin na ba san shi ba kai kuma ka riga ka yada shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce fasu su yi alama fa'altun nadiyu sai kuwa ya gari kuna nadama a kan abin da kuka aikata da haka abin da musulunci ya ɗora mana shine in har mun dole muna son sai mun tabbatar da labari ko sai mun yarda da shi to sai an bincika wannan fa labarin na kowa fa na na yara a gida na mata a gida na na kowa da kowa na abokai na ƴan uwa na kowa da kowa in ja a kun fasi in bi na in fata bayyani in ka duba sanadiyar wannan ayar saukar wannan ayar ai wani ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya aike shi wajen wasu al'umma waɗanda ba musulunta ba ya je ya gaya musu saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na su musulunta ya kusa garin sai tsoro ya kama shi kai ya je su kama shi kawai sai da ya ce su ƙi musulunta sun yi mazala kuma ya da suna saƙo aka ba shi da gaske har mazala ya yanke hukunci za a tafi shi ne Allah ya tabbar da ya ce a ya kone kun imani idan wani fasiki ya zo muku da labari ku baccika domin me kada ku je ku abuka wa mutane kan rashin sani sai ku waye gari kuna nadama da an ji an kai musu yaƙi na akan cewa sun ƙi musulunta misali kaga ƙarshe aka tambaye shi ya ce da lai tsoro ya ji ya tuba a zama da abin nan da haka wannan shi ne zamantakewa a cikin al'umma in ana son a zauna lafiya kowa ya kawo labari a bincika ba maganar cewa me yasa ka ga hukuncin zina musulunci ya sanya sai an samu shaidu shaidun nan sai kowannensu ya tabbatar da cewa ya ga ana zina ba ya ga mazinata ba fa a'a ba ya gansa a zaune ba fa ba ya gansa a daki sun shiga su kulle ƙofa ba a'a ba ya gansa tsirara ba ma tun musulunci bai karɓa ba wannan a shari'ar musulunci kenan kuma kowa da kowa in aka ce ma manyan limamai a musulunci a yanzu ka ce da limamin maka da limamin madina da limamin baitul maqdis misali da na ina ramu ka a kai ana maganar duniya ka tana to da waɗannan manya-manyan limamai a tsarin shari'a musulunci da za a kira su shaida na zina kowannen su ya ce ya ga ana zina sai liman na hudu ya ce a'a ni je da na zo na gan su a zazzaune to a tsarin shari'a musulunci dukan su sha musu bulala ba za a ce saboda liman ne mutumin kirki ba ne na eh kuma mutanen kirki ne kuma haka ne don mai musu shari'a na so da tsare kaɗarin da yi wa mutane shari shi yasa zamanin sayyidina umar radiyallahu anhu yana kan khalifa ba shine fa mai bada oda su abu musal ash'ari suna kewaye da shi ana majalisa sai ya ce musu ni ba wato ina da magana yanzu idan khalifa yana nufin shi idan khalifa ya ce muku ya ga ana zina ne zai faru sai wanda ga cisa ya ce ai wannan ba matsala za mu sa khalifa ya kawo shaidu ya kawo shaidu ya ce to idan khalifa bai da shi dufa suka ce sun sosai muwar bulala ba a shari'a Allah ce ba wai na ba a kan wani take ba ba a kan wani aka dora ta ba shi ke nan shi ne sai sai da mamar sai canza tafik shi da kai mai kace na nufin an bar ma nan magana shi ke nan wannan ita ce shari'a saboda shari'a musulunci kan kowa take aiki ba wasu mutane aka cire na ta ta yi aiki a kansu ko ta yi wasu ba musu ba shi yasa waɗanda suke wasa da musulunci wanda suke kiran wata kalma wata kalma ta barna wanda dama ba ma musulmi suka kawo musu ba su ne suke ce haƙiƙa maza ana cewa wasu surutu yan haƙiƙa ko haƙiƙa to Allah ya raba mu da zama haƙiƙa suna saɓon Allah duk abin da mutunci yana sai kaga su suna yi wai kuma da sunan musulunci kuma gaskiya ba har ƙungiyoyin da suke nasabta kansu da su ma sun ce ba ruwansu da su na nuhu duk ɗariƙun da suke nasabta kansu da su sun ce ba ruwansu kuma gaskiya ne ba ruwansu da su don ba haka musulunci ce da musulunci ya haramta zina kowa ne yake ci ba wani mutum da aka cire shashi an ɗauke masa da musulunci ya hana sata kowa aka hana musulunci ya hana ƙarya kowa aka hana ba wani wanda aka ce kaga da ganin abin kasan wani shiri ne na yahudanci eh da yawa abubuwa haka suke ta yi a sunan a sunan a sunan addini su kuma wasu sakarkarin yara sun shiga ciki tun da an bar su za su iya shan giya za su iya zina za su iya shi kenan kuma suna jira a je lahira kai da ka gani ka san kururuwa ce ta shaidan da haka ba gaskiya ba ne duk shari'a musulunci akan kowa da kowa take eh da Allah ya ce ayan lazina amanu da kowa yake kada ku yi da kowa yake kada ku bari abin da ya cire ya zama kususiya ta manzo sallallahu alaihi wasallam duk Allah ya bayani sai ya gama sai ce khalisatan laka min dunil mu'minin kai ɗaya muka bar kai wannan banda sauran mu'mini haka shari'a musulunci a fili take Allah shirye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tahassasu kada ku bibiyi al'auran mutane shine dai maluma suka ce bambancin tajassus da tahassus shi tajassus akan mugun aiki na tahassus akan aiki mai kyau eh akan aiki mai kyau akan wani abu da mutum mutum yana neman kuɗi kana duba ina ya samu ya yake ya samu shi ne tahassus shi yasa zaka ga alqur'ani lokacin da mahaifin su annabi yusuf ya aiki yan uwansa da ya ce masu fata hassasu min yusufa wa akihi saboda mai abincika a gashi na inda suke zaune na a wajen wa suke yaya suke rayuwa to amma ta zasu galibi za ka tarar da mugun aiki mutum yake ake so a gaishe to da da mutum kyakkyan ake yake ka bincika ka ka ringa bibiyarsa cewa ya ake yake ba wanda ya saka musulunci ya hana mummunan aiki yake ba wanda ya saka yawa abin da ya bayyana gare ka shi ne kawai za ka yi hukunci hasali ma idan ya bayyana ya tabbata mutum mugun aiki yake musulmi idan ba aikin da zai cutar da wasu ba to abin da aka dora ma shi ne rufa mara asiri an gane in abu in zunubi ne tsakanin shi da mahalicci shi ba dalilin da za ka ringa yawo kana cewa misali zan baku wata rana mun je duba makabartan gudu ya daɗe ya fi shekara goma sha biyar har da darakta na lokacin na environmental saboda ana mutane na ta complain cewa an zo ana ce da giya a jikin katangar makabarta to sai aka sa lokacin har da ni a ciki to sai muka shiga bayan makabartar muna shiga a cikin duhuwa mu gade har sai mun kewaya sai muka je muka samu wasu sun gyara wajen shan giya a cikin cikin duhuwar ciyawa wani ya sha rabin kofi ga ta ya zuba cikin ma'aikatan akwai wanda ofishinsu ɗaya kuma ranar ma sun taso aiki na nufin don mun je wajen karfe biyar ne ya zuba a lungu ne ya san kawai sai mun shawo sai gashi nan ya sha rabi ga rabi ka gane ne ba magana wai ba shi ba ne na ga kwalba ga shi ga shi a zaune ga shi kuma abin zai baka mamaki ya kawai zai haka shi ne da muka wuce yake cewa kaga wannan ɗazafa miki ɗan ofishin mu ne sai da ce to kaga wannan shi ne ba ruwanka ba dalili da za ka je ka ga mutane cewa jiya ka gan shi yana shan giya abin da yake kanka shi ne yanzu ka je ka same shi wani abin nan bai dace da kai ba na na nuhu ɗabi'a nan ba taka ba ce ka tuba ka daina shi kenan ka gama aikinka amma kar ka je anguwan ku na ko wajen aikin ku ka ringa cewa na ka san mutane in za su yi gulma har da wani mukaddima ake za ka ga mutum kamar zai muku karatu zai zai ce ko ka duniyar nan abin a hankali na sai so ba abin kamar karatu karatu na alhali yana shiri yana son zai yi na zai ci naman wani to mutum kawai ya bari ya bari ya ƙi shi ne alheri ka rawa mara asiri ka yi masa nasiha ya bari ko ba wani abin da za ka cutu a ciki kamar da ka je kana ta yadawa ka aikata haram ka tona mara asiri ba ka yi shiri ba ba domin akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man satara musliman na satarahu Allah fi dunya wal akhirah wanda zai ya sitarta musulmi Allah zai sitarta shi duniya da lahira kaga duk kai ka kawa banna ya ga dama a ce ma ƙarya kake masa eh yana faruwa ai ce ƙarya kake to irin haka kaga kamu ne na Allah dan wajen ba wanda ya dauka za wani zai shigo wajen amma aiki ya kama kuma haka yake zaka kaga irin shan giyarsa abin da yasa na kawo ba wanda za ta shafa na to akwai laifuffuka da malamai suka gana in su ne ba a rufa mutum asiri domin za a cutar da wasu misali ka ga wani ya zo ya dan makale a wata anguwa da adda cewa ai jira ce ba magarba za su yi sata ana anguwa to wa za ka ce man satara musulma na a kai wajibi ne ma ka je ka tona mara shi wajibi eh wajibi ne ka je ka ga hukuma sha ga wani mabarnaci idan kuma ka bari to duk abin da suka yi hadda kai ake ya haka barna take ai in mutum ya ga barna da zai iya hanawa ya hanawa ya yi barna haka yi duk abin da za ka iya kawai in an kai inda ba za ka iya ba ne to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in an kai Allah ya sa mana ba za ka iya ba ba za ka sa kanka cikin misali tashi hankali ba amma abin da za ka iya lalle za ka yi don ka taimake ni da taimake ka wannan umarni ne na musulunci wa aw ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal udwan taimake ni akan bin Allah da tsoron Allah wannan umarni ne kwa zai sada annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tanafasu wato kada ku yi rigegeniya wato wannan rigegeniyan shi ne duk abin da ka gani a wajen kowane yana ƙoƙari yi ka ce sai ka yi ka riga shi yana daga cikin kaman zan ce ba nasara ba ko larura da ta same mu misali mutum yana kasuwa sai ga ɗan uwan shi ya shi ya yi wata kasuwa ya samu kuɗi sai shi ya bar tashi kasuwa zai koma ha kai ma ka dage a taka tunda ana samu kai ma za ka samu lokaci ne na wani za ka ga haka yake ta bulumbituwa na bai tsaya ya yi ba saboda ai ba yana nufin kowane kasuwanci kai sai ka samu kuɗi ba a samu kuɗi na Allah ne ka iya duk kasuwancin da ake yi kuma kasuwancin duniya na akwai mai yi da ya samu kudin akwai mai sai da mota bai da kuɗi na akwai da mai sai da jirgin sama bai da kuɗi ya ce na'am eh akwai gasu nan su kuɗin kuma na Allah ne idan ya tashi kawo su wannan kuma ba aikinka ba ne abinda ba ka zato ma ba ka za a yi kudi a wajen sai Allah ba da kudi eh wa arziki na shi ne ai ya rubuta ne ai dukan mu an rubuta arzikin mu abinda za mu kashe abinda za mu ci suturar da za mu sa duk abinda za a kai an gama maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya karar da rubuta arzikin bayinsa na duniyar nan duka kafin ya halicci annabi adam da shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin aka gama arzikinmu gaba daya an gama gobe na shan kunu in ka zo na siya ma na na ce mai ko sai ka baka misali na naira ɗari ko na duk an gama ina cin kosai ka zo za ka ɗauka na ce ban yadda ba ba za ka ci ba misali da ke yi na ba dai yana faruwa ba kar ka taɓa mun kosai na na na hana kuma shi ba ka da kiki eh an yi an yi rashin kirki ko ba za ka ko ba za ka ci ba saboda ba rabon ka ba ne na yi na hana ne haka yake to duk wannan abubuwan an gama so muna kai kawo ne ana ta yi ana ta yi ana ta yi abinda za ka samu da abinda za ka yi duk yana nan a rubuce wajen Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa wato musulmi yace mu ji tsoron Allah wajen neman halal yace yace saboda me an an an an masa wahayi an tura masa an sanar da shi cewa lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha ba wata rai da za ta mutu sai ta cinye arzikinta idan arzikinka da saura ba za ka mutu ba sai ka cinye ka cinye duk inda yake shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi roƙon Allah ma yake yace Allah ka sanya mafi yawan arziki na lokacin da na girma inda kibar sunni wai kidaya umri Allah ka sanya mafi yawan arziki na lokacin da wato shekaru na suka ja kuma rayuwa ta ta zo ƙarshe ba ku ci amin ba yawa ai ya fi daɗi ko tsoho da kuɗi eh shi ne ai yaro ne ko ba wuce ne ke cewa tsoho da kudi yaro addu'a manzon Allah ne sallah haka yake ta roƙon Allah ta wafi yawan arzikin shi Allah sai ya lokacin da ya girma kusa rahamar Allah ne yake in ka duba ka duba mutane suke samun kuɗi a cikin rayuwa haka mafi yawa za ka tarar da su sun ɗan tasa an mutu arba'in na an ɗan kai a tunan a ɗan hankali saboda yanzu wani yaro ya ji shi da kuɗi wannan mashin din zai je su na bike ko ba shi yanzu zuwa sai ta shan alewa yana gudu a mashin shi ke nan ba abin da ya dame shi amma lokacin sai ka ga mutum da hankali ya zai fuskanci wani abu amfani na wanda zai yi ya zama ya masa amfani duk da haka shaidan sai ya zo ya hada mutum akwai abubuwan da ya kamata in Allah ya ba mutum arziki yi su eh wani za ka tarar da arzikin duniya ma ya gama su amma kuma ga kuɗin ya ɓoye kuma ya ƙi abu saboda Allah mutum ya gina gida ya wadatacce ya samu mota wadatacciya ya gama aure ya yi duk to a duniya da mai kake so neman magana na duk abin da ya biwa na neman magana ne na gwamna in ka kalli rayuwa gaba ɗaya sauran neman magana ne necessity na rayuwa ba su da yawa eh idan Allah ya rufa mutum na asirin da kamata ya mai da hankalin shi kuma lahira ina nufin ya fuskanci ya yi ta abubuwa ayyuka wasu Allah yana taimakon su Allah ya ba su wannan basira kaga ayyuka na lahira suna ta yi zan ba mu misali mutum ya Allah ya masa gafara shine Alhaji Sallau Gidado ana anguwa yake ga gidan shi inda aka gina sabon gida da anan yake wannan masallaci namu so biyu yana gina shi so biyu wancan masallaci na ku gani shi ya gina shi na saman can to sai bayan ya rasu aka ji ya yi masallaci ya kusa hamsin ai wani alheri wallahi kai akwai dan maiduguri da gaya mun cewa a maiduguri ma ya yi masallatai da yawa to kaga yi haka ake son dukiya ta yi amfani gashi yanzu baya nan gashi yanzu muna mar addu'a kada ne ba za mu haɗe shi ba bare ka ce da za mu haɗe shi da mije ma addu'a na ta riga ya rasu yau zai shekara kusan biyar ko na ya fi biyar ku Allah ya ji ƙanshi Allah ya sa ya huta ayyukan da ya na alheri Allah ya kai masa lada kurakurai shi Allah ya fi masa to wannan ita ce ribar dukiya jama'a wallahi shine wayo shine hikima eh wannan kuma a rayuwarsa bai hana shi ya ci kajinsa ya ci salad ɗin shi ya hau motar shi bana misali ba abin da ya hana shi amma dai ya gina inda zai je ya tarar ya je inda za a huta rayuwa ta har abada amma mutum ya zo ya nan kawai ya tara kuɗi ya tafi na yara sai ta faɗa ta umma ba sai faɗa ba dai ba ba ga nan ba abin da ya fa daɗi gaskiya ne faɗan ake ta yi eh faɗan ake ta yi faɗan ma za ka ji wasu ma har da iyaye eh akan kuma mutum ya je lala to in kuma ma Allah ya kiyaye ba ma na halala ya tara ba ba kaga yaji ana ta bugun shi can nan ana ta harka da dukiya ta harka da dukiya shi yasa mutum yawa kan shi yini kiran da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah sai yace wal tanzur nafsun ما قدم لغد ولتنظر نفس ما قدم لغد كذي كلمه ولتنظر نفس ما قدم لغد shi a kowace rai ta tsaya ta duba me ta yi don lahira me ta gabatar saboda gobe da za ta samu me ta gabatar ana raba takardun hisabi na kana jiran a kawo ma takardar kadar masallaci na makaranta na na marayu na gashi nan na makaddaman ni gade sauran abubuwa da muke ba mai baka lada kun ji ana faɗan kudin ladan da za a baka kaci abinci kun ji ana faɗan kaci mota ladan da za a baka babu a yi kawai kamori ne kai na kamori amma duk abin da ka yi bayan sa in je na aikin lahira ne za a baka lada kaga mutum ya gabatar wa kan shi abinda zai je daɗi har abada eh Allah samu mu gyara kuma mutane suna ta barin kuɗi fa suna mutuwa su bar kuɗi wani ma ba za ka ɗauka yana da kuɗin ba ina ji na taɓa ku labarin wani mutum a nan abaji ɗan uwansa yake gaya ma ɗan uwansa shi yana ƙulla kuɗi yake ya in suka kai dubu hamsin sai jifa su a rami rijiyar kuɗi rijiyar kuɗi ya yi ya ce min yana da pickup kullum sai ka gan shi a hanya yana tambayar mutane samar mai mai mai a fetur ta fetur shi ya kare to ba abin da ya fusata su sai da ya rasu sai aka samu kuɗi ya taru wajen miliyan takwas ko takwas ne ko sha takwas na manta kan mai gariya amma shi yake ba sai ya tara kuma ikon Allah ma ko lokacin da ya yi accident din an ce irin wannan a dan rage ma hanyar shiga sai tsautsayi ya faru to sai ka ga to yanzu wannan kuɗin da aka baro wasu me aiki babu kuma haka ba duk wanda ya tara kuɗi hasali tara kuɗi ba ba ma ɗabi'ar mumini ba ne ku ya gudi karatun bai da daɗi ko na gaskiya tara kuɗi cewa kawai na tara kuɗi na tara kuɗi ba tunanin mumini ba ne a neman kuɗi aiki ne na mumini kowa ya nemi kuɗi ka nemi kuɗi kuma Allah ya baka amma ka yi aiki da kuɗi na ana kan kuɗi kayan aiki ne in Allah ya ba mutum kuɗi ya yi aiki na nufin da su yawa ya ci ya sha ya yi sutura na ya nemi lahira wannan shi ne amfanin kuɗi amma ba maganin ɓoyewa ba wannan ɓoyewan ba su da wata rana su ba su da rana duniya ba su da rana lahira na tunda in a duniya ne kake ta ɓoyewa ne ba kai za ka ci ba ka gaya kowa ba kai za ka ci ba yawa wasu ne za su zo su ci wanda ma za su ci watakila ko gaishe ka baya yi ya zo kuma ya ci watakila sai ya ci miliyan ɗari a ciki yana fa cikin sauƙi ya ci halal yara su samu halal mata su iya bi halal kai ne dai za ka je hisabi eh kai ne za ka je hisabi tun da kai ka tara su ba ruwansu ko sata mutum ya yi yara ba ruwansu an gane idan uban yara ya sata ya tara kudi yaran sun ci halal eh shi ne zai shi ne zai zai je bayani zuwa zo eh an samu abun nan kaga in wanda ya aure hajiya ma ya ci halal a a ji ma ya ci halal mana ya zauna gida halal turi na ya mota halal shi kuma na bi halal duk ya kare mutum da ka taba haushe ne muwa kan mu karatun tanisu Allah ya samu gyara to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma walata walata hasadu kada kuwa juna hasada walata bagadu kada ku yi fishi da juna ku ringa fushi da juna sanan wala ta dabaru kada ku ringa juya wa juna baya wa kunu ibadallahi ikhwanan ku zama bayan Allah ƴan uwan juna kamar yadda ya umarce ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi dan uwan musulmi ne musulmi dan uwan musulmi ne ku ga wannan kalmar musulmi dan uwan musulmi ne ita kadai inda mun gane ta da rayuwar mu ta canza musulmi dan uwan musulmi ne kamar abokantaka ne yanzu kana bin abokantaka a tsarin musulunci sai ka ga ba wani mutane ba su da aboki mutane ba su da aboki saboda ai yana daga cikin ka'idan abokantaka aljihunka aljihunsa ne aljihun abokinka aljihun ka ne aka gani idan aljihun abokinka akwai kudi to aljihunka akwai kudi na nuhu haka abokai da take ba a rasa ba na gaske wanda yake amma haka ka'idan abokantaka take kuma har tsakani da Allah bayan da za a yi gidan aboki an ci abinci gidan aboki a kwana da yunwa babu na nuhu in dai abokantakan gaskiya ne babu bayan da za a yi kaga wannan aboki ya yi tagumi wannan yana dariya a'a to duk abin da ya samu ɗaya ya samu ɗaya wannan shine abokantaka na in na farin ciki ne su yi tare in na bakin ciki ne su yi tare wannan shi yasa ma Allah ya ce zai ma musu sakamako na aljanna saboda abokantaka da suka yi saboda Allah to kaga shi ma kai shi sai kaga kaga aboki yana munafarta abokinsa hmm? eh wanda yake bai da kyau hmm. to annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi bai zalunta musulmi ha kai har takwas ai to ba zan kare sa wannan musulmi bai zalunta musulmi sannan bai tozarta shi a bai wulaƙanta shi wato khizlan shi ne mutum ya ƙi taimakon wani shi la khizlu ya ƙi taimakonsa ne ya wofantar da shi musulmi baya yi sannan baya wulakanta shi manzala ya ce tsoron Allah a nan yake yake nuna ya nuna kirjinsa ya ce yana nuna kirjinsa ya ce ya ishi ɗan adam sharri wato sharri ya kai matuƙa an ƙoda sharri musulmi ya wulakanta ɗan uwansa musulmi musulunci bai yadda musulmi ya wulakanta dan uwansa musulmi ba yace kowane musulmi akan dan uwansa musulmi waɗannan abubuwa guda uku haramun ne ya taba haramun ne ya taba jinin sa haramun ne ya taba mutuncin sa haramun ne ya taba dukiyar sa sai dai da izinin sa sana Allah madaukakin sarki idan zai duduzi zai yi duba zuwa gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah baya kallon gangan jikin ku Allah baya kallon wai cewa kai dogo ne ko kai gajere ne ko kai fari ne ko kai baki ne ko kai na mutumin Kano ne ko kai mutumin Jos na ko kai mutumin Kaduna ko kai mutumin Maiduguri ba ruwan Allah da wani lissafi shine inna Allah la yanzuru ila ajsadikum ba Allah baya kallon baya duba zuwa ga jikunanku wala ila suwarikum ko kamanninku yaya kuke a abinda Allah yake duba zuwa gare shi shine yana duban zuciyarku da ayyukanku mai zuciya ta kulla alheri to shi kenan da aikin da kuma kuke aikatawa za mu yi ta sauri mu tsaya nan sai mu karasa wafi ruwa ya ce wafi ruwa ya ce insha Allah da da shaduwa sai mu zo ƙarshe ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara lafiya ba ku ci amin ba Allah ya sa a gama da duniya lafiya amin to Allah ya sa dukanmu Allah ya ƙara mana lafiya kuma Allah ya sa mu gama da duniya lafiya ya ce tambaya ta ta farko malam ayoyi nawa ya kamata mutum ya karanta daga cikin alkur'ani ma'ana mafi karancin aya nawa kullum wato mutum zai karanta kowace rana kada ya bari wata rana ta wuce bai karanta ba a kullum tambaya ta biyu malam na kasance ana bi na basu suka kuma ina cikin tashin hankali amma kuma akwai alkawarin kudin da aka yi mani har sun fi kudin da ake yi na yawa don Allah wace addu'a zan yawaita yi ina so Allah ya sa a bani wancan kudin ko kuma Allah ya sa na sami ta wata hanyar da bai yi tunani ba Allah ya saka da alheri malam kuma a saka ni cikin addu'a amin to shi alkur'ani mai girma wato haske ne kuma albarka ne musulmi wanda Allah ya ba shi hankali ba zai iya bari rana guda ta wuce bai karanta alkur'ani ba maluma sun faɗi wato bayanai da yawa amma mafi karanci shine suka ce feji guda feji guda na alkur'ani dalilin shine daman shi Allah madaukakin sarki bai dora wa rai ta yi wani abu sai abin da za ta iya wani yana da wani sai ya sauke alkur'ani na da safi sai wani kuma zai iya rabi wani zai iya ulubi wani haka ne wani tura daya to dai kada ka yadda a barka a baya ina nuhu to matsalan shine sai ka tar da wani musulmi bai ima karatun Qur'ani amma dai na san ba ba masallacin nan a masallacin nan ya iya karatun Qur'ani kowa dan dai akwai wanda bai iya ba ma rufa mana asiri ya koya kaga shikenan mun hada na yayi ma zai koya dan Allah sanin na eh dan abun abun kunya ne kaba ko haɗuwanka da Allah ma aika da nauyi a ce dukka iya komai amma Qur'ani ba ka iya karanta ba to me kake a duniya me kake in ce dai ta ba za ka iya ba kare yake za ka iya iyakaci ba za ka kai wani ba dama haka Allah ya yi daman ilimi haka yake wa fauka kulli zai ilimin ali wani na gaban wani in wani da yawa kai ma kai kaɗan a yi ta yi amma dai lalle musulmi ya rayu da iya karatun ƙur'ani ba ba ƙaramin kuskure ba ne da haka duk abin da ya sawwaka da Allah ya ce faƙarahu ma ta yassara minhu to ka yi ta ƙoƙari in za ka iya surori misali akwai surori da malamai Allah ya saka musu da alheri suka bayar cewa mutum yana wuridin alkur'ani in ya iya tsare su to in Allah da zai ji kwanciyar hankali da a rana bari na baku misalin su shine bayan sallar asuba ka karanta suratu yasin bayan sallar azhar ka karanta suratu waqi'a bayan sallar la'asar karanta suratul rahman bayan sallar magariba karanta suratul dukhan bayan sallar isha ka karanta suratul mulk suka ce insha Allah za ka ji kana kusa da ƙul'ani an gane a ce kullum kana wannan to ba za ka ji kayi nesa da ƙul'ani ba ai an gane to akwai da yawa ina na hundu kokari ne in baka iya ba ko sura daidai kadda ka waye a ce an gari ya waye ya kare maka karanta alkur'ani gaskiya bai yi ba Allah kiyaye daga nan da baki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'a akwai addu'o'i da yawa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar duk wanda ake bin shi bashi in yana yi Allah madaukakin sarki zai ba shi iko ya biya wannan bashi cikin su akwai Allahumma kfini bi halalika an haramika wa azmini bi fadlika amman siwak Allahumma kfini bi halalika an haramika wa azmini bi fadlika amman siwak akwai a ne tsakiyar ta na tuna اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب الأرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالك الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي أن الدين وأغنني من الفقر دام شيء أدوة شيء maza Allah ya ce Allah ka biya mun bashi ka wadatar da yi talauci ba wanda zai yi wannan addu'a Allah bai amsa mana in ji manzo Allah ba ni ba da ka tana nan sai ka koya kai ta yi Allah kuma ya biya bukata na bincike to a namiji in ka bincika na yaya a to haka ya faɗa na ɗauka ya ce mata ne dai kadda ta ringa bincike na namiji shine na fitina amma namiji kan ai haƙƙinsa ne ma ya bincika abin da ya shafi 'ya'yanka to amana da Allah ya ce ya za a karke ta na ai wannan Allah ne ya ma umarni na tarbiya ya lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda kun imani ku tsare kawunan ku ku tsare iyalanku daga shiga wuta to yanzu in nan da zaka tsare daga shiga wuta baka duba wayan sa ba za ka yi na ɗauka mata ce ya ka ce su kiyaye ma wayan mazansu na tunda su ba ɗora musu su kiyaye shi daga shiga wuta ba ai kun gane da gaske nake Allah bai ɗora mata wai ta tsare ka daga shiga wuta ba kai Allah ya ɗora ma ta tsare ka kuma kai Allah zai tambaya domin ibadarta da sallarta kai Allah zai tambaya ka gane ba ita ce aka ce ta lura ka yi sallah ba ka yi ba na ta sa ka kai a in har ta kai matsayin da ta yi wannan ta yi aikin lada na nuhu ba laifi amma kai ne haƙƙin yake kanka da aka ce an ce an ahalikun ai kowa ya sama haƙƙi ne ahal mata ne da yaya na iyali su ne da aka Allah ya ɗaura da Allah ya ce wa amur ahalaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan na narzuquka wal aqibatu lil muttaqin ai kaga duk akan namiji ne umarnin da kai ake wa umarni yawa da kai a matsayin ka na mai tarbiyya kai zaka duba zaka ga me suke kallo me suke yanzu kuma hannun da ake ciki ma kai Allah ya kiyaye Allah ya ji kanmu Allah ya yafi mana bala'i da musifar wayan nan tana da yawa wallahi ita kaɗe ita kaɗe waya ta isa ta sa Allah ya fashi da mu ita kaɗe ta isa ta sa a shiga ninkin ba ninkin halin da ake ciki yanzu saboda an ɗura sabon Allah ne kala kala kala kala kala ta san Allah bin shan yaɗa barna idan aka yi barna ta taƙaita shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa kullu ummati mu'afa illa al-muzahiru duk al'umma ta Allah zai musu rahama sai masu bayyana sabo Allah bai san bayyana sabo ta waya kuma ta zama wasila ta bayyana sabo da duk wani fasikanci da wani tsiya da ake yi duk ba ma gani ba mu sani ba amma yanzu ya zama mutum kawai mata sai ta shiga daki ta tuba tsirara sai ta dauki kanta sai ta janna shi kuma wanda suka ce abin da yake sun shirya shaidanci ne ko risal ka je yanzu ka shiga ka ka je intanet ka ce bari ka yi risal akan wata ayan qur'ani ka gani kana sa aya za a tuba ma sana haka da kyau ina gama da gangan sun sani yadda ka san sun hada duk wanda zai yi maganan Allah na a yi maza a kawo masa shiɗinci haka suke kana ka wani abin musulunci za ka ga wasu abubuwan shirme wanda baka nema ba sai kana yi kana gudu na nubu ba za a bar ka yi wannan abu ba don ba a yi abin don a yi wannan abu ba shi ne kawai ta gangan suke inda za ka je yanzu kana bincike a kan guinness book ga wata guinness book ba abin da za a turo ma ku gane haka ta ba za ka ga kuma sai a barka ce wannan ka yi amma kana zuwa kana cewa ko tarihi manzon Allah sallallahu sallama ko wani abu sai ka ga ana abubuwa na ta zuwa wanda zai shagaltar da kai ya dauke ka shi yasa da yawa za su shiga sun je duba hadisi sai ka ganshi yana kallon bulufin na gaya muku wannan eh sai kare da nan sun shilinci ne Allah ya tsare mu alaikum salam to ba ruwa na ji karfe takwas ta yi ko na ba za mu wuta daman can su turawai ba sa wahala rayuwa ne ai daman bakar wahala ma suke wasan dirama suke mana ba wato labaran duniya suke mana wallahi kun ranar sai muku suna bakar wa'ala da bakar azaba suna nan masu sha suna sha a cikinsu rayuwarsu ba wani abun daɗi a ciki amma sun iya ne a cikin labaran duniya na su gaya mana da inda suke so mu gani da inda muke fahimta amma duk wanda yake fahimta wayo wasu na wata rayuwa da ta fi tashi to kai kana musulmi ma wani irin damuwa kake da kana musulmi ana yi ka musulmi har kana sha'awan wani yana da wata rayuwa da ta fi taka ai kuskure ne rayuwar mu alhamdulillah Allah ya tsare mu a da ya hakuri a yi hakuri haka akwai dan uwa da ya tura wansa ya je kasuwa yau din nan amma dai rahoto ya nuno an sace shi kuma yana hannun waɗanda suka sace shi to Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya kubutar da shi mu karanta masa fatiha Allah maɗaukakin sarki ya tsare masa rayuwarsa ya tsare masa dukiyar da ya tafi da ita Allah ya dawo da shi lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki إياك نعبد وإياك نستعين إننا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العالمين اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك اللهم احفظنا من بين أيدينا من خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولا خير حافظا وهو أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين